الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin littafinmu mai albarka littafin kitabun tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam mujaddiduddin muhammadu muna abdulwahab ibn sulaiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu wata'ala mun gama karatu a cikin babu ma ja'a fi tanjim wanda a yau insha Allah subhanahu wata'ala za mu tashi daga farkon babu ma ja'a fi istisqa'i bil anwa na'am بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون نعم باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع wannan babe zai yi mana bayani dangane da abin da ya zo shi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma farin jakada sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke bayani game da hani game da neman shayarwa da al'alwa tubirari da zamanto bawan Allah yana da kwai aƙidar cewa tubiraro shine yake saukar da ruwan sama wanda ya zama yana da irin wannan fahimta wannan shirka ce wanda take mai girma wanda tukhriju al'insana min milla wanda take fitar da mutum daga cikin addini na musulunci ko kuma ya zamanto bawa yana da aƙidar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana saukar da ruwa ne saboda tubraro kaza ya shiga ko saboda tubraro kaza ya fita irin wanda yake da aƙidar cewa sai a cikin hut ake ruwa tamkar bakin ƙwarya wannan bai dace ba bawan Allah musulmi ya saka a zuciyar shi cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala shine wanda yake saukar da ruwan sama sannan kuma shi ne yake saukar da ruwan nan a lokacin da ya ga dama a cikin watan da ya ga dama saukar da ruwan sama ba shi da alaƙa da tuburaro fitowar tuburaro ko faɗawar tuburaro da kuma bayani dangane da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wata ji'aluna rizqakum ubangiji subhanahu wa ta'ala ce sannan kuma kuna sanya godewa wato ni'imar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya muku ta arziki ruwan sama da ya saukar muku kuna sanya godiyar wannan ruwan sama da Allah ta'ala ya muku annakum tukazzibuna haƙiƙa ku kuna ƙaryatawa da ni'imar ubangiji ta hanyar jingina ta da kuke yi zuwa ga wanda bai dace ba ku jingina wato saukar da ruwan sama zuwa ga tauraro kaza ko zuwa wata kaza wannan bai dace ba bawan Allah musulmi idan Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ruwa a wannan yanayi yadda ya kamata bawa ya zamanto shakirun lillahi subhanahu wa ta'ala bi hadhihi ni'ima al'azima ya zamanto mai godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda wannan ni'ima mai girma da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ita ta hanyar ta ruwan sama amma kar ya zamanto yana cewa ai ba wata kaza ya kama ba da Allah wutukin da ake cewa idan ya kama ana ruwa ga wannan shekara mu gano ne ba jiyo ba in waɗansu ruwaye-ruwaye da aka yi za a ga cewa sai bayan utukin ba ya huta sannan aka yi su ruwan da aka yi babba na farko wajen 29 da wata ne aka yi ya huce rabi ya kai cikin a goma ta ƙarshe ne aka yi sannan kuma irin ruwaye-ruwaye da aka yi na waɗanda suke masu ba da tsoro kaga duka a bayan utu ta huta ne kenan kaga waɗanda suke jingina wata suke jingina ruwa zuwa ga watan ut wato sun yi kuskure watan uku zai iya shiga har ya fita ya zamanto an yi difashal ba a yi ruwa ko ɗaya ba saboda biyadillahi ne kullu shay'in biyadillahi lokacin da Allah ta'ala ya ga damar saukar da ruwan sama a lokacin zai saukar lokacin da bai ga damar da saukar da shi ba to ko da watan da ake sawa a ran ana ruwan sama a wannan lokacin to Allah subhanahu wata'ala ba zai saukar da shi ba na'am
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب, بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه مسلم na'am wa an abi malikin al-ash'ari radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi shi kuma daga baban malik al-ash'ari Allah subhanahu wa ta'ala ya kare yadda da shi yace hakika ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace arba'un fi ummati wato dangin tadodi guda hudu za su yi yado a cikin al'ummata wanda waɗannan tadodin guda hudu min amril jahiliyati suna daga cikin wato al'amurra na jahiliya suna daga cikin sha'ani na mutan jahiliya jahiliya ma qablal islam kenan wato yana daga cikin waɗannan dangin abubuwan guda hudu suna daga cikin katobarori wanda a lokacin jahiliya suka zamanto sanannu ne a lokacin jahiliya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce la ya turkuna hunna wato al'ummata ba za su daina waɗannan abubuwan guda hudu ba ba za su daina waɗannan tadodin ba ma'aiki yana ba da labari ne wannan na gaibu sannan ko ba wai yana nufin a aikata ba ne a'a yana faɗar haka ne littamfiyar saboda ya kore mu daga aikata waɗannan ayyukan ayyuka ne waɗanda sun ci karo da addini na musulunci addini na musulunci baya maraba da su mumini na kwarai baya amsar su bai dace ba kuma mumini ya zamanto yana amfani da su dan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na farko alfakhru bil ahsabi wato yin alfahari da fariya da dangantaka ya zamanto mutum saboda wani matsayi da suke da a gidansu ko irin dan ministroni ne kan ma'aihin shi kan kanan mahaifin shi kan yayan mahaifin shi mahaifiyar shi kanan mahaifiyar shi yayan mahaifiyar shi kowanne wata tsiya ne a duniya kowanne wata tsiya ne a ƙasa kowanne babban mutum ne ana ji da shi in ya ce shi ɗan gidan wane ne to falatas al'an abi idan ya ce shi ai wane tantankin shi ne to wannan tantankin nashi sananne ne ko ya ce ai shi ɗan gidan wance ne wannan wancan an san diyar minista wane ce babanta ma minista ne ita ma kuma ta rike wani matsayi wanda a Nijar wannan matsayin ɗaiɗaiku ne cikin mata suke rike wannan matsayi alfahari da irin wannan mu za a gwadawa kuɗi ya tambaya ya ji alhaji wane da yake ji na ƙasa kaza kanan ma'aihinmu ne uwa ɗaya uba ɗaya babanmu wane ne bai san shi ba a ƙasar nan kanan ma'aikinmu wane ne bai san shakata nan mahaifiyata ita ce ta rike shugaban shugaban 'yan kasuwa na gari kaza a lokaci kaza da lokaci kaza ni zai gaya kuɗi alfaharu bil ahsab wannan bai dace ba dukkan abin da ya shafi irin dai wannan abubuwa na dai mutum ya dinga jiji da ka at-tadawul ala nas irin ko saboda gidansu gida ne na karatu ya dinga yi wa mutane alfahari wane ne za a gwada karatu mu an gada karatu ko malam katutu ya gwada mana karatu gidanmu babana sai da ya rubuta ƙur'ani tara da hannun shi baban babana kakana ƙur'ani takwas ya rubuta shi kuma ko ko satu bai taɓa yi ba amma alfahari yake mahaifiyarmu ita ce diyar malam wane malam wane a garin nan kowa ya san su suka zo da alƙur'ani mahaifiyata lokacin da ta haddace alƙur'ani tun ba a mata aure ta haddace ba to amma shi kuma har yanzu ya kasa yin magana a kan shi shi bai ce ba shi kuma tun yana ɗan shekara ashirin ya haddace alƙur'ani bai ce ba ya rubuta ƙur'ani biyar ko shida ya dai kawai alfaharinsa su za a gwada ƙur'ani baban shi mai ƙur'ani ne kakan shi mai ƙur'ani ne ila ma sha Allahu mahaifiyar shi babanta mai ƙur'ani ne kakanta mai ƙur'ani ne ila ma sha Allahu ita ma kuma ta haddace ƙur'ani amma ce to akar maka la kai mu jo bayanin ka zai ce ana maskutun anhu bai dace ba alfakhru fil asab wannan yana ɗaya daga cikin dangin al'amurra wanda a lokacin jahiliya ne ake yinsa idan ya zamanto mutum gidansu gida ne na wadata sai ya zamanto ya fito ya yi ta wato ya yi ta alfahari da wannan wadata mun gane da kyau umul ula in fakharu qalar ula bi fumri in fakharakum afrul bara kamar yadda al-imam ibnu durayd ya faɗa cikin maqsura wato dama a lokacin jahiliya alfahari a lokacin yake tashi za a ga wata kabila ta yi wa wata kabila alfahari da cewa su ne masu kaza su ne masu kaza su ne masu kaza kamar yadda idan mutum yana karanta mu'allaqat zai ta ganin haka to wannan alfakhru bil asabi wannan haramu ne bai dace ba dan din dangantakarka da kyan asalinku da sauransu in dai kai ya zamanto aikinka ba shi da tsiyar da zai sa ka zamanto mai daraja mai kima wannan dangantaka taka ba za ta kara maka komai ba haka manzo Allah ya ce wa man baqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu sai kuma wa ta'anu fil ansab da suka a cikin dangantaka ta mutane suka a cikin dangantaka ta mutane wannan shi ma al'amari ne wanda har a yanzu a cikin wannan al'umma abu ne wanda yana gudana kace kai wani ba dan gidan wanzami wani bane ko shine za a dauki daya a bashi baban shi wanzami ne takanas ba a ce wannan ai dan gidan wani majemi ne jimar fata ce yake wa sai alayya ne huzu sana'a ta su take tashi sai in kana buƙatar za a maka buzu ko za a maka salka za ka je ka bashi dala ashirin dala arba'in ya maka aiki baban shi ka ji aikin shi ba ba a ce wannan ai dan gidan mahauciwa ne ba a ce a gida a mahauta ka ga abin so irin wa'in abubuwan duka a banu fil ansab wannan bai dace ba inna akramakum indallahi atqakum sana'a kowace irin sana'a in dai addini na musulunci ya halitta ta duk matsayin su da saboda a cikin wannan sana'a din akwai abubuwan da bawa zai kiyaye na dokoki na Allah akwai kuma abubuwan da idan ya aikata ya fita daga dokar Allah to ko sana'ar abin da ya shafi wanzamci ce ko sana'ar abin da ya shafi kafinta ce telanci ne kaza ne kaza ne kaza ne duk matsayinsu da a wajen Allah iya abin da zaka kula da shi shine Allah subhanahu wata'ala yana kallon mai kyakkyawar zuciya wanda ya fi kiyayewa dokokinsa shi ya fi kowa karamci ba wai mai sana'ar sai da shadda ba shine akramakum inda layi ba mai sana'ar sai da atamfa ba ko leshe shine akramakum inda layi ba a'a akramukum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya fi ku kiyayewa dokoki na Allah wannan wanda ya fi kiyayewa dokoki na Allah nan za a iya samun shi a cikin yan kasuwa masu sai da atamfa za a iya samun shi a cikin yan kasuwa waɗanda suke fafa za a iya samun shi a cikin yan kasuwa wanda suke kafinta za a iya samun shi a cikin yan kasuwa wanda suke majema ne kowane bangare za a iya samun na kirki kamar yadda kuma za a iya samun jabbu da haka abbalu fil ansabi wannan bai dace ba sai kuma na uku wal istisqa'u bin nujum ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace da neman shayarwa da tubrari idan aka ce al istisqa'u shine talabu suqya kamar wato shine al istisqa irin su al istighfar al isti'ana zamu ga cewa al istighfar talabul maghfira al isti'ana talabul ma'una al isti'aza talabu al'auz mun gane da kyau to shi ma alistisqa'u shine talabus suqya neman shayarwa bin nujumi da tubrari irin mutum ya ce Allah ka shayar da mu da tubraro kaza ko ya ce a tunda tubraro kaza ya kama to ai dole ma a mana ruwa kaji hacci ake dole ma a mana ruwa saboda tubraro kaza ya tsaya ai a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan da kake ganin cewa shine mai zawa da ruwa sai ya zama to ya fito har ya fada ba a yi ruwan ba kuma sai ka sayin da za ka yi sai ka ce kuma ba za a yi ruwa har a gaba ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala biyadihi kullu shay'in wato komai a hannunsa yake shine yake ruwa a lokacin da ya ga dama ba wai wato wannan tuburaran bane yake zawa da ruwa zai iya yiwa ya zamanto an yi musadafa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi niyyar saukar da ruwansa sai ya dace da lokacin da kasa a ran za a yi ruwa mun gane da kyau amma ba wai don wannan annau din bane ba wannan tibraran bane ya zo da wannan ruwa al-istisqa'u bin nujum wannan tun a lokacin jahiliya haka suke gani idan ya zamanto wani tibraro ya fito za a ce to tibraran ruwa ya kama idan tauraro ya fada za a ce to tauraron wannan da ya fada to wanda zai fito na ruwa ne ko kuma wannan tauraron da ya fada damuna ta zo ƙarshe shi kuma a gurin Allah ba haka take ba sai ya zamanto lokacin da kake tunanin cewa za a yi kaka sai ya zamanto mutane sun ma fara figal gyada kaka ya yi ko to kuma a yi talibgar ruwa a yi talibgar ruwa bayan figar gyada da aka yi zamanto ciyawar ma gabaki ɗaya ta yi baki ba zancen ɗan adam ya ganta ta yi sha'awarta ba ko dabba in ta ganta ba ta sha'awarta wadda ta ɗan adam mun gane sandan kuma na hudu ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce wani ya hatu da kururuwa daga murya da kuka saboda musiba ta samu mutum an ce wani nashi ya rasu mahaifin shi ya rasu ko an ce mahaifinta ya rasu ko mijinta ya rasu ko wani dan uwanta ya rasu ko wani makusanci nata ya rasu shikenan ta dinga niyaha niyaha shine daga murya da kururuwa wanda a cikin wannan kuka din ba wani kiyayewa doka ta Allah a ciki a ciki zaka ji mace tana wayyo jigon ya kare wayo gawanmu ya faɗi wayo katangar da muke jingina a jikinta ta faɗi wayo inuwarmu da sauransu lokacin abubuwan dukkaninsu bai dace ba a lokacin jahiliya ne ake haka amma musulunci da ya zo ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na abu musa al'ashari ce inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bari amina saliqati wal haliqati wash shaqah ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya barranta daga macen da take ɗaga muryarta da kururuwa lokacin da musiba ta same ta da kuma wanda take askewa gashin kanta saboda musiba ta same ta da kuma wanda take ɓarka tufafinta saboda musiba ta same ta wannan duka ma'aiki ya barranta daga gare su wa ƙala ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce anna'ihatu wanda take mai kururuwa saboda musiba ta afku a kanta idza lam tatub idan bata tuba ba daga wannan aikin da take aikatawa na kururuwa qabla mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati maiki alaihi salatu wassalam yace za a tashe ta ranar tashin alkiyama daga cikin kabarinta wa alaiha sirbalun min qatiran maiki yace a jikinta akwai tufafi na manjelo tana sanye da tufafi na man gelo mun san katsiran man gelo shi ne mai irin bakin mai kuma ya tafasa da kyau mun gane da kyau to tufafin da za a mata shi ne tufafin katsiran man gelo wa dir'un min jarabin sannan kuma da silke na kazuwa sai ya zama to kasan mutumin da yake da rauni mutum mai lahiya ma ruwan zafi ya ɓalu mishi ina yake fama da shi barantana mutumin da yake da ƙurji kuma ruwa ya zuba a gurin ruwa ne ma ba mai zafi ba yake zuba a gurin ruwa ne na sanyi zai zuba amma in ka ji ya shiga gurin za ka ji zafi to ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce dukkan matar da ya zamanto tana kururuwa saboda musiba ta same ta to ranar tashin alkyama za a tashe ta tufafin da yake jikinta tufafi ne na man gero silke ɗinta silke ɗin shine na ƙazuwa idan aka ce addir'u ita ce rigar ƙarfe wanda mayaƙi yake shiga filin yaƙi yana sanye da ita to amma wa allamnahu san'ata labusin lakum li tuhsinakum min ba'sikum li yuhsinakum min ba'sikum li nuhsinakum min ba'sikum kai Allah ce na Qur'ani na da dadi ko je kira'a ce mutawatira mun gane da kyau a to wannan sana'ata labus ana ana nufin addir'u silke amma addir'u yana zauwa da ma'anar alƙamisu kamar yadda mai risala ibnu abi zaid al-ghayrawa ne magana akai mun gane da kyau to amma dai ana ana nufin silke na kazuwa sai ya zamanto ga silke na kazuwa a jikin a ga silke na kazuwa a jikinta sannan kuma tufafin da za a saka mata shine man gelo mm. sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar mm. wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi na'am ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب بالكوكب نعم وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب ولهما نعم تشيكنا نعم ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ta'ala ya kare yadda da shi Zaid ibn Khalid al-Juhani yace sallalana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatas subhi bil hudaybiyati ala ithri sama'in kanat min al-laila yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yayi mana sallar as-subahi a matsayin shi na limami a matsayinmu na mamu bil hudaybiyati anan hudaybiya a shekara ta shida bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina to ma'aiki da ya zo shi nan makka to yayi wa sahabbai sallar asubahi anan hudaybiya ala ithri sama'in kanat min al-laila bayan ruwan sama wanda aka yi da dare an yi ruwan sama da dare to da ya fito sallar asuba sai ya yi wa mutane sallar asuba to falamman sarrafa zaid ibn khalid al-juhani ya ce yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan sallar asubahin ya juyo aqbala ala nasi sai ya fuskanto wajen mutane ya juyo ya kallaci mutane saboda ya tunatar da su waɗansu abubuwa wanda suke iya gudana a cikinmu wanda kuma sun saba wa addini na musulunci Allah subhanahu wa ta'ala baya san su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da su hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san ko mene ubangijinku subhanahu wa ta'ala ya faɗa qalu Allahu wa rasuluhu a'lam ma'aiki ya san bin sani ba to amma yana daga cikin wato lokacin da mutum zai bayar da ilimi abinda kasancewa ɗalibai ba su san shi ba sai ka musu tambaya saboda idan ka yi wa mutum tambaya akan abin da bai sani ba lokacin da za ka faɗe shi zai fi ba da hankalin shi saboda ya riƙe shi ma ya isar da shi zuwa ga na ƙasa da shi to manzo Allah ya ce da su halitta duruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku subhanahu wata'ala ya faɗa saboda ya san ba wahayi ake musu ba za su sani ba qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce a'a Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa sani. Ƙala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce, Ƙala ya ce, To abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa, Allah ta'ala ya ce, Asubaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, Asubaha mu'minun bi min ibadi. Wato yanzu an waye gari waɗansu daga cikin bayina suna masu imani da ni wa kafirun waɗansu kuma daga cikin bayina sun zamanto suna masu butircewa ni'imata cikin bayina yanzu wannan ruwan saman nan da na saukar bayina sun kasu gida biyu wannan yana magana a cikin bayin shi waɗanda suke nagari kenan ba wai kafirai ba cikin bayin muminai cikin bayin musulmai an kasu gida biyu akwai waɗanda suka yi imani da ni sannan kuma akwai waɗanda suka butulce wa wannan ni'imar tawa fa amma man qala mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya ce amma dukkan waɗanda suka ce an yi mana ruwan sama saboda fadla ta Allah da kuma rahamarsa wannan ruwan saman da aka mana farala ce ta Allah asar ce daga cikin athari rahmatillahi fanzur ila athari rahmatillahi kaifa yuhyil arda ba'da mautiha suka ce wannan gurbi ne daga cikin guragu na rahama ta ubangiji ni'ima ce daga cikin ni'imomi na Allah duniya ta yi sanyi da kana hutowa da debar dai amma zaka ji zafi yayi yawa amma yanzu an yi an yi ruwa ka fito da jallabiya hankalinka a kwance kana jin sanyi yana ratsa ka yana shiga min kulli fajjin amiqin ai ka ji daɗi mun gane da kyau akwai lokacin da zahi in ya kai zahi ko ba riga a jikinka amma za ka dinga ji kamar da riga a jikinka amma ana yin ruwa ko shi kenan za ka ga waɗannan abubuwan dun sun tafi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce to ubangiji subhanahu wa ta'ala ce dukkan wanda ya ce mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi dukkan wanda ya ce an mana ruwa ne da fadala ta Allah da kuma rahama ta Ubangiji to wannan ya yi imani da ni ya kafirce wa tubulari wato saboda bai jingina ba saukar da ruwan sama zuwa ga tubulari zuwa ga tubularo cikin tubulari wa amma man qala muqirna bi nau'i kaza wa kaza amma dukkan wanda ya ce an yi mana ruwan sama ne saboda tubularo kaza da kaza ya kama saboda tubularo kaza ya fito ko saboda tubularo kaza ya fada zala ce fadhalika kafirun bi wato wancananka wanda ya zamanto yana da wannan aƙida yana da wannan tunani kafirun bi ya kafurcewa wannan ni'imatawa da na saukar ta ruwan sama mu'minun bil kaukabi yayi imani da kuma tuburaro wanda ya zamanto ya jingina saukar da ruwan sama zuwa ga tuburaro to kaga yanzu cikin musulmai ana samun irin waɗannan a ba wannan watan ya kama ba ai duk wanda ɗakin shi ba shi da kyau to ya kokari ya gyara amma za a yi ta ruwan sama ba tsautsautawa in aka yi da samu to la'alla da murece ma ka yi sauraron saukar ruwan sama saboda wata ya kama in ba a yi shi ba yau da safe to gobe da safe katu ne za a yi shi in ka tafi yau gona ka yi aiki to lalle gobe ba za ka tafi ba kama kasance cikin shiri zaman to har mutum yana faɗa shi kuma ba watan bane yake zawa da ruwa Allah tabaraka wa ta'ala shine yake zawa da ruwa a lokacin da ya ga dama wannan wata ɗin zai iya yiwa watan ya shiga har ya gama kamar yadda muka faɗa ba a yi wannan ruwan ba ko da na'am ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقد مطرنا بنوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولهما من حديث ابن عباس معناه Uh, wato saboda ɗan adam uh, ajizi ne hmm. wannan malami anan ya ce walahuma amma hadithin imam muslim ne ya kaɗe ta da fitar da shi hmm. babu shi cikin sahih bukhari uh, wato ya tabbata cikin sahihu muslim daga hadithin abdullahi dan abbas wato irin wannan hadithin da zai dubu na khalid al wa fihi wato a cikin sa qala ba'dhum wato shashe daga cikin bayin Allah za ka ji ya ce laƙad mutirna bi nau'i kaza wa kaza haƙiƙa an yi mana ruwa ne saboda tuburaro na kaza ya bullo da tuburaro kaza fa'anzalallahu hadhihi aya sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ta cikin suratul waqi'a ubangiji subhanahu wa ta'ala ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujumi Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ku falka ku ji, ina yin rantsuwa da mawaƙi'in nujumi da ma'afka ta tuburari mahudarsu da kuma mahaɗarsu, ina yin rantsuwa da su. Falaɗin nan, laɗin nan malaman tafsiri sun yi ta kai kawo a kanta. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa laɗin nan wato an shafe abin da take da alaƙa da shi. ma'ana fala uqsimu ma'ana shi fala sihhata lima tazumuna ilaihi min anna alqur'ana sahirun sihrun aw kadhibun aw shi'run wato babu inganci dangane da abin da kuke rayawa na cewa alqur'ani sahi ne ko alqur'ani shaci fadi ne ko alqur'ani waka ce ba haka bane wannan maganar uqsimu bi mawaqi'in nujumi ina rantsuwa da ma'afkar tuburari mawaƙi jam'i ne na mawuƙi mawuƙi shi ne matsala da kuma maghrib wato mahaɗa da mahuda mun gane to waɗansu daga cikin malamai ku suka ce falaɗin nan laɗin nan ma'anarta in tabihu ku falka fala ma'ana fantabihu ya ulil absar bi mawaƙi'in nujum uqsimu bi mawaƙi'in nujum ubangiji subhanahu wata'ala ce ina yin rantsuwa da ma'afkar tuburari inda tuburari suke fitowa da kuma inda suke fadawa suke fadawa wa innahu laqasamun azimun lalle haƙiƙa rantsuwa da mafaɗar tuburari da kuma mahudarsu lalle rantsuwa ce wanda take mai girma lau ta'lamuna da a ce kun san girman rantsuwar innahu laqur'anun karim innahu lalle haƙiƙa wannan abin da yake hannayen mala'ikai la ƙur'anun karimun lalle abin karantawa ne wanda yake mai karamci fi kitabin maklunin wanda yake rubuce a cikin littafi wanda yake abin ɓoyewa la ya masuhu illal mutahharuna babu waɗanda suke taɓa wannan littafin face dai bayin Allah waɗanda suke ababen tsarkakewa wanda ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su suna aikata abin da Allah ta'ala ya umarce su ne su ne mala'ikai tanzilun min rabbil alamin wato wannan littattafai abin saukarwa ne daga wajen ubangijin talikai to wannan innahu laqur'anu ah innahu laqur'anun karim dinnan malamai sun yi sabani akan tafsir dinsa wadan suna ganin cewa wannan alqur'anin da muke karanta ne wadansu daga cikin malamai suna ganin allahul mahfuz wadansu kuma suna ganin wato littafin da yake hannayen mala'iku shine wannan shine abin da ibnul qayyim Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya rinjayar da shi kuma ka al'imamu malik cikin littafin samuwa ya fi rinjayar da wannan tafsirin na cewa ba wai ana nufin alkur'ani ba wanda muke ɗauka saboda da a ce Allah yana nufin yana nufin alkur'ani wanda muke ɗauka muke karanta ba zai ce ba la ya masuhu illal mutahharuna sai dai ya ce illal mutahhiruna ko illal mutatahhiruna inna la yuhibbu tawabina wa yuhibbul mutatahhirina ta haka aka ce akwai bambanci tsakankanin almutahhiruna da almutahharuna mun gane da kyau saboda almutahharuna sune allazina tahharahumullahu la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'maruna عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أن الله تعالى يا su. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صوف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة to sai zamanto wato ayoyi na ƙur'ani suna wato bayyana cewa ma'anar da tafi kusa da daidai ita ce ma'anar cewa wannan alƙur'ani ɗin da ake magana akan shi ba alƙur'ani wanda muke karanta a hannunmu ba in ma dai a ɗauke shi akan allahul mahfuz ko kuma abin da yake hannayen mala'ikai saboda su ne almukarrabu na kuma waɗanda suke almutahharuna mun gane da kyau yawwa wato har ya zuwa faɗar Allah ta'ala da yace wa taj'aluna rizqakum sannan kuma kuna sanya godiyar arzikin da ubangiji ta'ala yake saukar muku annakum tukazzibuna kasancewar ku kuna ƙaryatawa da ni'imar da Allah ta'ala yake saukarwa a kanku ta hanyar jingina ta zuwa ga waɗanda ba su dace da a jingina wannan ni'imar ba zuwa gare su na'am فيه مسائل الأولى تفسير آية الواقعة الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية الثالثة ذكر الكفر في بعضها الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة شكرا فيه مسائل وتؤتكم ونبابي akwai matsaloli wanda za mu iya fahimta cikin ayoyi da kuma hadisan da malam ya shigo da su. Al'ula matsala ta farko tafsiru ayatul waƙi'a, tafsirin ayar da take cikin suratul waƙi'a wanda ambatanta ya gabata a baya, wata ji alunar zidakun annakum tukazzibun. Asaniya matsala ta biyu zikirul arba'in latimin amril jahiliya ambatan dangin tadodi guda hudu wanda suna daga cikin al'amurra na lokacin jahiliya. Asalisa matsala ta uku zikirul kufri fi ba'diha wato ambatan kafirci ga shashe daga cikin waɗannan matsalolin guda waɗannan al'amurran guda hudu shine wajen abin da ya shafi al'istiska'u bil anwa wato neman shayarwa da turari. da wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce Allah ta'ala ce asuba min ibadi mu'minun bi kafirun bi fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fa zalika mu'minun bi kafirun bil kawkabi amma man qala mutirna bi nau'i kaza wa kaza fa zalika kafirun bi mu'minun bil kawkabi na'am arabi'a mas'ala ta hudu anna min al-kufri ma la yukhruju min al-milla haqiqa daga cikin kafirci akwai abin da baya fitar da bawa daga cikin musulunci saboda kufrin duna kufrin wa zulmun duna zulmin al-imam al-bukhari yayi babi a cikin kitabul imani wanda yake dauke da wannan ma'anar al-khamisa mas'ala ta biyar qawluhu asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi wato faɗar ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da ya ce daga cikin bayina akwai waɗanda suka zamanto sun yi imani da ni sun kuma butulce min bi sababi nuzulin ni'imati saboda sabkar wannan ni'ima ta ruwan sama na'am السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوع كذا وكذا التاسعة إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة na'am as-sadisa wato mas'ala ta shida at-tafaqqunu lil imani fi hadha al-mawdi'i wato lura da kyau saboda imani a wannan bangaren na idan ruwan sama ya sauka shine bawa ya ce mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi a cikin ruwaya ta al-Imam al-Bukhari wa bi rizqillahi mudirna bi fadlillahi wa rizqillahi wa rahmatihi wato an yi mana ruwan sama ne da fadala ta Allah da kuma arziki na Allah da kuma rahamarsa wato wannan yana sawa bawa ya zamanto imaninsa ya karu at-tafaddulu lil kufri fi hadha al-mawdi sannan kuma lura da kyau saboda kafirci da bawa yake yi a irin wannan guri lokacin da aka yi ruwa ce a ba wata kaza ya kama ba wannan yana daga cikin abin da zai tawaye wa bawa imaninsa wato imanin nasa ba za a ce babu shi ba amma yana ɗan ƙasa kaɗan yana ɗan ƙasa yana ɗan raguwa saboda jingina ni'ima da ya zuwa gaba wanda ya dace da a jingina ta bi zuwa gare shi sai kuma a tsamina matsala ta takwas a tafaɗunu da ƙaulihi wato lura da kyau game da faɗar ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce daga cikin bayina waɗanda suka butulce wa ni'imata za su ce laƙar sadaka nau'u kaza wa kaza wato haƙiƙa tuburaro kaza da kaza ya yi gaskiya dama inda ya kama ai duk wanda yake da gida ba shahe bai rufe ba wanda bai yi gyare-gyare ba tuhuwa sai ya kwashi kashin shakas na'am التاسعة مسألة تترى إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها وتفتر والمالمي ga almajiri malami ya fitar da mas'ala da siga ta al-istifham neman fahimta game da ita wannan tambaya din da ƙaulihi saboda faɗar ma'aiki da ya ce halitta duruna ma za ƙala rabbukum shin kun san abin da ubangijinku ya faɗa kaga ya fitar da wannan tambayar ta hanyar siga ta al-istifham neman fahimta daga wajensu to wannan shi ma yana daga cikin wato usulubi wanda yake mai kyau lokacin da mutum yake karantarwa al'ashira mas'ala ta goma wa'idun na'ihati wato narko na azaba ga macen da ta mutu tana kururuwa ta musiba lokacin da musiba ta same ta mazala ce annai hatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawm al-qiyamati wa 'alayha sirbalun min qadiranin wa dir'un min jarbin na'am
باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره شيكنا باب قول الله تعالى sai kuma wannan babu zai yi mana bayani dangane da fadar ubangiji subhanahu wata'ala da ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan daga cikin mutane akwai waɗanda suke riƙar wani Allah a matsayin kishiyoyi ga Allah yuhibbunahum wanda suke son waɗannan gumaka ka hubbillahi kaman san da suke yi wa ubangiji subhanahu wata'ala daga cikin mutane daga cikin bayin Allah akwai waɗanda suke roƙar gumaka suke ba su matsayi irin matsayin da suke baiwa Allah ta'ala. Mun gane wannan cikin kafirai dama kashi uku ne, akwai waɗanda su dama dukka soyayyarsu tana ɓangaren wani Allah ne, waɗanda su sun zaɓi wani Allah akan Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai kuma wanda soyayyarsu 50-50 ce, sun baiwa Ubangiji subhanahu wa ta'ala rabi. sannan kuma sun baiwa gumakan sarbi tallahi in kunna la fi dalalin mubin idh nusawwikum bi rabbil alamin sannan kuma akwai waɗanda su kuma suna son Allah sannan kuma suna son gumakan su yanda suke son Allah yafi yanda suke son gumakan su to su ma dai Allah subhanahu wataala baya amsar ibadar su saboda wato idan Allah ta'ala kana so ya amshi ibadarka shine ya zamanto kayi watsi da komai sai shi din ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kul ka faɗa ka ce da su in kana aba'ukum idan iyayenku sun kasance wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikhwanukum da 'yan uwanku wa azwajukum da matayanku wa ashiratukum da family ɗinku jama'arku wa amwalu niqtaraftumuha na'am da kuma dukiyar da kuke tsururtarta wa tijaratun takhshawna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke jin tsoron hatsarinta kuke jin tsoron bacewarta wa masakinu tardawnaha da kuma guraren zama waɗanda kuka yarda da su kuke jin daɗin zama da su saboda dukkan makwabtanku kun saba da su kowa da kowa naku ne wannan kane ne wannan ya ne wancan baba ne wancan ɗa ne da sauransu idan har sun kasance a habba ilaikum minallahi wa rasulihi su ne mafi soyuwa zuwa gare ku a zuciyarku kun fi son su da Allah kun fi son su da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun fi son su da yaƙi cikin ɗaukaka addinin Allah Ubangiji ya ce to fatarabbas ku dan jira ku jira ku dan yi hakuri hatta ya ati Allahu bi amri har dai Ubangiji subhanahu wata'ala ya zo shi da al'amarinsa umarni na Allah a wannan lokaci shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da azabar shi wallahu la yahdi al-qawmal fasiqin Ubangiji subhanahu wata'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke fasikai wato bidayatu hadhihi al-aya da kuma yanda Allah ta'ala ya rufe ta da faɗar wallahu la ya hadil qawmil fasiqin wato yana nuni akan cewa dukkan mutumin da ya fifita ɗaya daga cikin waɗannan dangin abubuwan nan guda takwas akan Allah da manzon shi sallallahu alaihi wasallama to hakan din yana iya bayarwa ya fita daga musulunci saboda Allah ya ce wallahu la ya hadil qawmil fasiqin na'am
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار رواه البخاري
وفي رواية لا يجد وفي رواية لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره نعم an anasin radiyallahu anhu hadisi daga anas dan malik yardal allah ta kara tabbata a gare shi anas ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la yu'minu ahadukum kowane ɗaya daga cikinku ba zai yi ba imani imani wanda yake cikakke hatta a kuna a habba ilaihi ma'aiki ya ce har sai na kasance ni ne mafi soyuwa zuwa gare shi min waladihi daga ɗansa wa walidihi da mahaifinsa wannasi ajma'ina da mutane ga baki ɗayansu lokacin da zai zamanto a zuciyar bawa ba ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba ne an raƙamul awwal cikin bayin Allah to halin yanzu akwai akwai na ƙasa cikin imaninsa lokacin da za ka dinga jin ba za ka iya yin sadaka da ɗanka ba ba za ka iya fifita addini na Allah subhanahu wa ta'ala ba a kan ɗanka, to har yanzu akwai matsala. Lokacin da za ka dinga jin cewa ma'aiki alaihi salatu wa salamu ba shi da matsayin da a zuciyarka za ka iya rabuwa da iyayenka da ɗiyanka saboda suna faɗa da Allah da manzan shi, akan kai ka yarda ka kasance tare da Allah da manzan shi akan ka kasance tare da iyayenka da 'ya'yanka da suka zaɓi zama a gefen Allah da manzan shi, da suka zaɓi zama a ɓangare ɗaya ga Allah da mazan shi a ɓangare su kuma ga su a ɓangare ɗaya. Mazan Allah ce to har sai na zaman to na fi soyuwa zuwa gare shi sama da ɗansa. Saboda ɗa yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta ya dasa soyayyarsu a cikin zukatan iyayensu. Yanda iyaye suke son ɗiya, da a ce haka ɗiya suke son iyaye to da duniya ta zauna lafiya. Ma'aihi da ma'aihiya lokacin da yaro ɗansu yake yaro ya shiga wannan ya fita nan musamman wa khasatan mahaifiya ya haka ce ɗanta yana sata ko wallahi din yanda ɗanta yake a lalace ba za ka iya zazzage shi ba a gabanta aka ji dai ɗanta ne kawai ba yanda ka iya aka yaba mata shi da sauransu yi to sai dai a yi adda Allah dai shi wannan haka dai dama shi ya kamata a yi yanda ɗiya suke son yanda suke yanda mahaifa suke son ɗiya to haka nan wani lokacin kuma za a ga idan ka girma ga ma'aikinka ba shi da lafiya yanda za ka ji kana son shi za a ka yarda da ka rabu da 'ya'yanka ga baki ɗaya akan wannan ma'aikin naka ko wannan mahaifiyar taka to inda a ce za ka fifita son su waɗannan guda biyu akan son manzo Allah sallama to imaninka bai cika ba sai ya zama to ma'aiki shine arraqamul awwal lambar wani ko da tsakankaninka da kanka ne da ma'aiki ga ma'aiki ga kanka ka zaɓi ɗaya in baka zaɓi ma'aiki ba to akwai kuskure Umar dan Khattab kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari ya ce ya Rasulullahi la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi ce ya Rasulullahi kafi kowa kafi kowa matsayi a wajena in banda kaina na fi son ka da komai in ka cire kaina Allah ce a la wanda zai damsi biye di ya ce umar halin imanin wani ka bai daidaita ba hatta a kuna a habba ilai ka min nafsi ka ya ce fa inna hul'ana wallahi ya rasu la'anta a habbu ilai min nafsi zala ce al'ana ya umar hadithu yana cikin sulhu bukhari hadithun abdullahi bin hisham na'am akhrajahu wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi walahuma ya tabbata cikin Bukhari da Muslim daga Anas dan Malik Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yace salasun man kunna fihi dangin tadodi guda uku dukkan wanda waɗannan tadodin guda uku suka tabbata a tattare da shi waje da bihinna halawatal imani zai samu zaƙin imani a tattare da su saboda waɗannan tadodin guda uku da yake da to zai ji imaninsa yana da daɗi zai dinga moruwa da imaninsa na farko an yi kuna Allahu wa rasuluhu a habba ilaihi min masu wahuma Allah da manzan shi sallallahu alaihi wasallam su kasance su ne mafi soyuwa a wajen shi sama da abin da yake waɗansu su ne na biyu wa an yi hibbal mar'a ya so mutum la yi hibbuhu illa lillahi kaji abin da ya kaɗan yanzu ba abin da ya sa yake son wannan bawan Allah face dai dan Allah yana son shi ne saboda wannan mutumin ahalullahi ne yana son shi ne saboda wannan mutumin mai kiyaye dokokin Allah ne yana son shi ne saboda wannan mutumin mutum ne wanda yake alwafiyu attaqiyu annaqiyu alladhi la ghilla fi wala ithma wala hasada wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar ma'aiki yace sannan kuma ya kyamaci an ya'uda fil kufri ya koma cikin wato abin da ya saba kai na kafirci bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tsamar da shi daga cikin wannan kafirci Allah ya mai gyadar dogo ya musulunta kama ya karahu an yi ƙuzafa finnar kama yadda yake kyamar a ɗoke shi a cinna shi cikin wuta wannan ga mutumin da ya kafirta kuma ya shiga musulunci mutumin da yake arne ne idan ya musulunta saboda ita zuciya abin da mutum ya saba a kai yana aikatawa to kai tsaye rana kai tsaka a ce ya fasa shi yana da wahala shi yasa musulunci za mu ga cewa farko dokoki na musulunci ba su sauko ba a kai tsaye sai suka zo su bittadarruci don abin da aka san cewa abu ne wanda zuciya ta saba da shi a lokacin jahiliya sai da aka bi mataki mataki kan haramta mata shi kai tsaye mun gane da kyau to haka ne idan ya zamanto mutum ya musulunta da lokacin baya musulmi ga kaza yana shanta cewa yana kaza yana kaza yana kaza yanzu da ya shigo musulunci sai yake ji musulunci ya dabaibaye shi ta ko ina ya juya kawai sai ga an sa shimgi ta ko ina ya juya sai ga an sa shimgi to sai ga cewa zuciyar shi tana saka mishi kai abin da ka ce ka zauna a haka rayuwa ce zaka yi ta yi wa kawai a kewaye a guri ɗaya ka zama to alhur anta hurrun taf'alu ba shi ita zuciyar ta saka mishi to amma yake ya ce ya kyamaci ya koma cikin kafirci bayan Allah ta'ala ya tsamar da shi daga cikin wannan kafirci ya mai gyadar dogo kamar yanda yake kyamatar a ɗoke shi a cinna shi cikin wuta na'am wani hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya la yajidu ahadun halawatal iman ma'aiki yace kowane ɗaya daga cikin ku ba zai samu ba daɗin imani hatta wato hatta ya kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma shikenan wa hatta yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah wa hatta yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhaba fin nar wato wannan zamu ga cewa cikin hadisan nan guda biyu kaga na farko yace salatu man kunna fi wajada bihinna halawatal iman kenan idan ya zama to waɗannan guda uku an rasa su a tattare da mutum to ho lalle babu ɗanɗanon imani a cikin zuciyar shi a cikin wani hadisi na Anas dan Malik wannan haka ne za a fahimta al-mafhum shine wanda aka rasa waɗannan tadodin guda uku babu ɗanɗanon imani a cikin zuciyar shi to sai kuma wannan ruwa da ita kuma sai ta zo ta da al-maduq la yajidu halawatul iman mun gane da kyau wanda a ka'ida ta malaman usul al-manduq adallu min al-mafhumi mun gane da kyau abinda aya ta yi magana akan shi kai tsaye yafi abinda kai ka fahimta daga ayar mun gane da kyau idan aka ce ka yi gabas almanduku shine ka yi gabas ko almafhumu shine kar ka yi yamma mun gane da kyau to ita shi wannan hadisin ya ce salasun man kunna fi wajada bihinna halawatal iman kenan almanduq in dai aka samu waɗannan tadodin guda uku zaka samu dadin imani amma almafhumu shine idan aka rasa su imanin ka ba za ka ji shi da dadi ba to sai zamanto wannan cikin dilala a bangaren ilmul usul ba shi da ƙarfin dilal mantu mun gane da kyau yawwa wa ibn abbas وعن ابن عباس قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله ولاية الله بذلك ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا رواه ابن جرير وقال ابن عباس في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب قال المودة وعن ابن عباس Asar ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da shi da mahaifinsa. Abdullahi dan Abbas ya ce man ahabba fillahi dukkan wanda ya so dan uwan shi musulmi dan Allah wa abghadha fillahi ya kyamaci wanda ba musulmi ba dan Allah ya ce a kyamace sa wa wala fillahi ya dasa da ƴan uwan shi musulmai saboda neman kusanci a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa'ada fillahi ya kyamaci waɗanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da a kyamace su su ne arnawa, to fa inna ma tunalu walayatullahi bi zalika. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Sani dai kadai ana samun kulawar Allah da taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi zalika lokacin da ka ɗasa da masoyin Allah. lokacin da ka kulla da wanda Allah ya ce a kulla da shi ka since da wanda Allah ya ce a since da shi ka so wanda Allah ta'ala ya ce a so ka kyamaci wanda Allah ta'ala ya ce a kyamata to da haka ne ake samun soyayya ta Allah amma lokacin da ya zamanto ka so wanda Allah ta'ala ya ce a kyamace shi ka kyamaci wanda Allah ta'ala ya ce a so shi to zauna kayi akasin abin da Allah ta'ala ya so ba zai yiwu ba ka samu walayatullahi a tattare da kai ba mun gane da kyau za mu ga akwai gurin da zai ce fa inna ma tunalu bi zalika wilayatul lahi bi kasril wawi akwai waɗanda aka musu kasara akwai waɗanda aka musu fataha to shi yasa waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa da alwawu bi fatihil wawi da kasril wawi duk ma'anar su daya mun gane da kyau malakum min walayatihim min shay'in hatta yuhajiru kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala faɗa alqur'ani kina manzon Allah Abdullahi dan Abbas ya ce walan yajida abdun ta'amal iman wato da ɗai bawa ba zai samu ba ɗanɗanon imani a cikin zuciyar shi ya dinga jin imani yana ta haɓaka a cikin zuciyarsa wa in kathurat salatuhu ko da sallar shi ta yawaita wa saumuhu da azuminsa ya yawaita hatta ya kuna kazalika har sai ya kasance yana so dan Allah yana ƙi dan Allah yana ɗasawa dan Allah yana watsi da mutum dan Allah waƙar sara ta amatu mu'akhatin nas abdullahi dan abbas wannan tun a lokacin sa ya ce yanzu amatu mu'akhatin nas wato yawancin soyayyar mutane sara ta ala amrin duniya ta zamanto ana kulla ta ne akan al'amari na duniya walbani walbaka walhana ni wal kebebi in ka kana yaban mutum to yana cika maka ajihunka ka tsaya akan mimbari ka raka to mu dinga yi wa suwana addu'a dai Allah ta'ala ya kara tabbatar da su akan wannan kasuwanci da suke to yana cika maka a jihunka eh amma mutumin da ka san yana yi wa addini yan ya hoshi ba ta taba zauwa kanka ba za ka taba ji akan mimbari kana musu addu'a Allah ta'ala ya kara tabbatar da su akan wannan aiki na alheri mun gane da kyau to amma in ya zama to yanzu kana nan sai ka ji labarin akwai wani a ƙasar burkina wato malami ne kuma gashi mawadaci ne ko kuma mawadaci ne amma musulunci yana moruwa da dukiyarsa kana nan ka ji labarin shi ne kuma labarin ya zo maka ta hanya ingantacciya haka ne yana yi to ka ce a mai addu'a a sa shi cikin addu'a mu ma a ƙasashen mu Allah ya ba mu irin shi amma sai ya zama to malami ya cika a alhaji ya cika maka a jihu yadda aka ce kayan shi ya rike an rike mai kaya a boda da sauran sai ka raka mu bari to yawwa a sa dai alhaji cikin addu'a muna cikin wani yanayi yanzu kun ga to ba haka wa kada saratu mu'akhatu nasi ala amri dunya wa zalika la yujdi ala ahlihi shay'an abdullahi dan abbas yace hakan din baya fa'idantar da komai ga waɗanda ya zama to aka so kullu soyayyarsu in dai soyayya ba akan Allah bane ba akan Allah ya faɗa bane manzo Allah ya faɗa a kullata in dai akan al'amari na duniya ne ba zai amfanar da komai ba wannan asar din Ibn Jarir al-Tabari ya kawo shi cikin littafin sa tafsir sai dai malamai sun ce yana da kai rauni Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa cikin tafsirin fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce wa taqatta'at bihimul asbab wato al'asbabu wato sabubba na duniya wanda da su ne suka kulla soyayya su baki ɗaya ta tsinke a lahira kenan qala almawadda wato abdullahi dan abbas ya ce abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala yake nufi da al'asbabu a wannan gurin yana nufin almawadda soyayya da suka kulla ta a wannan gida na duniya saboda dama ba dan Allah bane a kulla ta to za ta tsinke a lahira na'am فيه مسائل الأولى تفسير آية البقرة الثانية تفسير آية براءة الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال الرابعة أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها
أتكلم wannan babi akwai mas'aloli da za mu fahimta ƙarƙashin waɗannan hadisai da malam ya shigo da su. Mas'ala ta farko tafsirin ayar da take cikin suratul Baqara, mas'ala ta biyu tafsirin ayar da take cikin suratul Bara'a. Mas'ala ta uku wajabcin san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam mutum ya fifita san ma'aiki akan kanshi da iyalansa da dukiyarsa. Sannan kuma mas'ala ta hudu anna nafiyar iman wato haƙiƙa korewa imani la ya dullo alal khuruji min al-islami baya nuni akan cewa mutum ya fita daga musulunci da manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in idan ya zamanto mutum ya fifita wani daga cikin waɗannan guda uku akan ma'aiki baya nuni akan kuma ya fita daga musulunci bil kulliyya mas'ala ta biyar anna lil imani halawatan wato haƙiƙa imani yana da kwai halawa yana da kwai ɗanɗano mai daɗi kad ya judu hal insanu wato watakila mutum zai iya samun ta wa kadila ya judu har kuma za a iya yiwa ba za a same ta ba mutum zai iya samun ta kuma zai iya yiwa mutum bai same ta ba na'am
السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب التاسعة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا العاشرة الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه الحادية عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر نعم مسألة تشدى أتكون ونن بابي a'malul qalbi al'arba wato al'arbau ayyuka na zuci guda hudu allati la tunalu walayatul lahi illa biha wanda ba a samun kulawa ta Allah da taimakon Allah da dafawa ta Allah sai da waɗannan ayyukan guda hudu ma'ana su ne almahabbatu fillahi wal bughdu fillahi wal muwalatu fillahi wal mu'adatu fillahi wala yajidu ahadun ta'amal iman sannan kuma ba wani daga cikin bayin Allah da zai samu ɗanɗano na imani illa bi haface sai ya siffanta da waɗannan tadodi guda hudu wanda Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗe su as-sabi'a mas'ala ta bakwai fahimu sahabi lil waqi'i wato fahimtar sahabi ga yanayin da ake ciki abin da yake gudana na cewa anna ammatal mu'akhati wato haƙiƙa mafi yawan soyayya ala amrid duniya ana gudanar da ita ne akan al'amura na duniya mai baka shine masoyinka wanda ya hana ka koda muhibbul lillahi ne laysa muhibban laka ba masoyinka bane mun gane da kyau الثامنة تفسير وتقطعت بهم الأسباب العاشرة أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا daga cikin mushrikai akwai wanda yake son Allah so wanda yake mai tsanani al'ashira alwa'idu alaman akwai wanda yake son Allah so mai tsanani ko al'ashira alwa'idu alaman kanati thamaniyatu ahabba ilaihi min dinihi narko na azaba akan dukkan wanda waɗannan guda takwas ɗin suka zamanto su ne mafi soyuwa zuwa gare shi sama da addininsa idan har ya zamanto mutum zai iya fifita ɗaya daga cikin waɗannan wannan fa ko da ma'aihi ne ko ‘ya'ya ce ga shi wannan ɗa ne ba musulmi ba ka so shi ba zan can wani ɗan tasha ba ko wani ɗan duniya ko ɗan wata ƙasa a ibnul qayyim yake cewa atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma za ka fi imkani ya ce kana son maƙiyan masoyinka kuma ka dinga da'awar kana son masoyin naka ya ce ma za ka fi imkani wannan ba zai yi ba inda kana son Allah ko to dole ka ƙi a da'un lashi wanda aka ce ma wannan addu'un lahi ne ko to komin kusancinka da shi ka ɗaga mai kafa ka rabu da shi ka shafa mai lahiya imamu ahmad Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce kuntu idza ra'aytu an-nasraniyya ughmidu aynayya na kasance idan na ga kirista rumtsewa idona nake don kal in ga makiyin Allah da idona amma mai zai waɗannan abubuwan don ba ma ganin waɗansu matsaloli ne alhadiya ta ashara wani kuɗi ma zai je biya ya ga a da'un lahi annama ne ta haza niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatan layi fawon shirkul akbar wala ya gashi ana alakasha a guri kaza fa wallahi amma mutum aka ce akwai kulla tsakankanin kaza da kaza ko wallahi za a ga yaje shi gurin lakta din nan in ya je ba kuɗi ba zai bada a tsaya ya kalla can ci eh to ka gani wallahi kai Allah ya shirya da mu anna man ittakhadha niddan haqiqa wanda ya riki wato kishiya wanda tusawi mahabbatuhu mahabbatan lahi wanda san shi za ta yi daidai da san Allah wannan fa huwa shirkul akbaru wato shine shirka wanda take babba allati tukhruju min al-milla kira wanda take fitar da bawa daga cikin addini da musulunci abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada akai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك